alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah darasi na takwas a cikin littafin ajrumiya kenan babul af'al mun yi shi ina ji shine darasi na biyu da muka yi ko ko na uku ma fi'ili verb aiki kala nawa ne a larabci kala nawa ne uku na farko fi'ilul madi na biyu fi'ilul mudari na uku fi'ilul amr fi'ilul madi abin da yake nuna abin da ya wuce misalin zahaba ya tahi kenan ya riga ya tahi sai ba sai tau na biyu fi'ilul mudari wanda yake nuna abin da ake cikin yi ko nan gaba kaɗan za a yi shi ana gane da ke ku misalin ya zahabu yana tahiya ko saufa ya zahabu zai tahi ana gane da ke ku? ta sai na uku shine filul amr kenan na biyu shine present da faransai na uku shine filul amr wanda yake nuna umarni ko izhab tahi ana gane da ke ku? kenan shi wannan umarni ne na to yanzu za mu shiga a babu marfu'atil asma da yardan Allah daga wannan gabar kullun karatun ba zai muku wahala ba za ku rika gane cikin sauki na san na baya an dan taba an tanda an dan ta dame muku kai ko ya dame ko to yanzu zai fara banyewa da yardan Allah idan muka yi wannan yan garban kawai babu marfu'atil asma idan muka yi shi to duk abin da zai biyo baya da yardan Allah za ku rika ganewa cikin sauki ana gane da kyau ko na'am to babu marfu'atil asma babin da ke bayani akan sunayen da ko da yaushe marfu'ai ne in muka ce sunayen da ko da yaushe marfu'ai ne ma'ana sunayen da ko da yaushe damma suke dauka ko abin da yake maye gurbin damma ba san ko ana gane da kyau ba kenan abun da ko da yaushe marfu'i ne kalimar da ko da yaushe sunan da ko da yaushe marfu'i ne ko kuma yana dokan abun da yake dokan gurbin marfu'i ba san ana gane da kyau ba za a zaro mana su aka ce al marfu'atu sab'atun sunaye wanda suke dokan damma guda bakwai ne nan za a zano maka su ne kai tsaye in ya so sai a zo a ɗauko kowanne ɗaya bayan ɗaya a yi bayanin shi kowanne darasi ne mai zaman kai shi kenan sunan kamar zano su ne kawai za a yi ana gane da kyau aka ce wahiyya su ne alfa'il fa'ili za mu ga mai fa'il wal maf'ulul ladhi lam yusamma fa'iluhu da maf'uli wanda ba a gayi wanda yi sa ba shi yake ta mabniyul lil majhul ma'ana an yi aiki amma ba a gayi waye aikin ba ana gane kama an ce kutibar darsu an rubuta karatu kutibar darsu kun ga ad-darsu shine al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu ba a ga yi waye rubuta darasin ba kun ga darsu ya dauki ni damma in muka dauki fa'ili shi kuma shine wanda yayi abu in kace misali zahaba at-tilmizu ila al-madrasati dalibi ya tai makaranta at-tilmizu shine ni waye tai makaranta at-tilmizu fa'ili kenan wal mubtada da mubtada wa khabaruhu da labarinsa mubtada shine suna na farko a cikin jumla shine mubtada yanzu idan nace talibun mujtahidun talibun mubtada mujtahidun khabaru ana gane ke ku dalibi mai kokari kun ga kowanne ya dauki zamma daga cikin su da mubtada kin da khabar wasmu kana wa akhawatiha da sunan kana da ƴan uwanta shi ma zamu ganshi a gaba misali a ce wa kana Allahu ghafurar rahima wa kana Allahu kun ga Allahu shine ismu kana sai ya doki mi ya doki bamma aha wa akhawatuha da ɗayan uwanta zamu ganshi a gaba wa khabaru inna wa akhawati wa akhawatiha da labari inna wa akhawatiha inna Allaha ghafurun kun ga ghafurun shine khabaru inna ya dauki mi damma wattabi'u lil marfu'i da abin da yake bima suna wanda yake da damma wa huwa arba'atu ashiya wa huwa arba'atu ashiya shi kuma abubuwa guda hudu ne su ake cewa at-tawabi su ma zamu gansu a darasi mai zaman kansa anna'atu na farko shine anna'at shine sifa ana gane da kyau ko kaman kace ja'a talibul mujtahidu ɗalibi mai ƙoƙari ya zo an agan da ke ko mushtahidu shine mi shine na'at sifa ce tawa ta ɗalibin shi ma akwai darasi mai zaman kansa walla atufu da kuma atafi mana abinda za a haɗawa da wani ya ce ja al-mu'allimu wa talibu ana gane da ke ko malumi da ɗalibi sun zo kenan kun gani me yake da suna malami shi ma ya ɗauki mi ɗalibi shi ma ya ɗauki mi ya ɗauki zamma sai na gaba shi ne wattaukidu a taukid ana gan da kyau ko abinda ake ma taukid shi ne ƙarfafawa kamar a ce ja abdullabu kulluhum ɗalibai sun zo gaba ɗayansu kullu kun gani ya ɗauki mi ya ɗauki damma ko kuma ja almudarrisu nafsuhu malami da kansa ma ya zo wanga duka misali ne muke bada amma akwai darasi mai zaman kansa na at-tawkid sai al-badlu ana gane da kyau ko shine al-badl maimako shi kun misalin sa shi ma zamu ga darasi mai zaman kansa shi kun misalin sa a ce jaa akhuka zaidun jaa akhuka zaidun zaidun shine mi shine fa'ili ko amma mi ya zo kame shi akuka ina maimakon zaidu ya zo sai akuka ya zo kame zaidu shine badlun ba sa ana gane da kyau ba za mu gan shi dai a darasi mai zaman kansa nan dai abin da ake so ka haddace shi ne wannan abubuwan guda bakwai sunaye guda bakwai ko da yaushe ban masu ke ɗauka alfa'il almaf'ulul ladhi lam yusamma fa'iluhu almubtada alkhabar ismu kana wa akhwatuha wa khabaru inna wa akhwatuha wa tabi'un lil marfu' ana gane da kyau ko to wannan shi hida ce yanzu sai mu doki na harko daga cikin wannan guda nawa guda bakwai shine babul fa'il babi mai bayani akan fa'ili muka ce me fa'ili aka ce alfa'ilu huwa lismul marfu'u almazkuru qablahu fi'luhu fa'ili shine suna marfu'i mai dokar damma almazkuru qablahu fi'luhu wanda kaminsa aka ambaci aikinsa abinda da ake nuhi fa'ili shine wanda yayi aiki ana gane da kyau ko wanda yayi aiki shi ake timami fa'il ai akwai fi'il ko me fi'il aiki fa'il wanda yayi aiki ana gane da kyau ko misali zan ce qara'a aliyun aliya karanta kara'a menene ha fi'ili shine aiki kara'a ya karanta ali menene fa'il wanda yayi ni wanda ya aiki ana gane da kyau ko mala abdullahi to yanzu ka fara mun irabi jalasa al-ustazu jalasa menene ustazuha me fil me fa'il yanzu in muna dalla dalla da Hausa ya zaka cewa eh aikin da aikin da malam yayi eh yau mai aikatawa shine wa shine malam ana gane da kyau ko to yanzu zamu zo mutum zai ba mu misali na fi'ili da fa'ili kuma muna irabe shi to mu je gaba shi aka ce wa huwa ala qismaini shi fa'ili kala biyu ne zahir ma'ana wanda ana ganin shi ma'ana a cikin idan ka rubuta ko a kawadi ana ganin kalimar ana ganin fa'ilin wa mudmar da kuma wanda yake boye ba a gane shi ne mudmar wanda yake boye ba a gane shi za a ba da misali aka ce fazahir misalin fi'ili zahiri wanda yake karara nahwa qaulika misalin fadinka qama zaidun zaidu ya tashi qama zaidun zaidu ya tashi aha imun i'rabin kaliman qama zaidun bismillah ko da kishi bai da littafi ma ko bismillah malan malan ali ko a malamin musani na qama zaidun aha qama eh fi zaidu ya tashi to qama menene wani irin fi'ili madi ko tunda ya riga ya wuce fi'ili ne madi tunda kama aka ce ya tashi yawwa to zaidun ha fa'il me fa'il wanda ya aikata yawwa kenan waye aikata nan zaidu kenan sai ka ce kama fi'ilun madin mabniyun ala al-fathi zaidun ismun ko kuma fa'ilun marfu'un bidamma az-zahira ala akhihi ana gane da kyau ko na'am to yaqumu zaidun zaidun yana tashi man yu'rib wa zai mun i'rabi na'am bismillah yaqumu zaidun aha na'am yaqumu fi'lun mudari'un yace mabniyun annam anya mabniyun ne yawwa filin mudari shi shi mu'rab ne ba mabni ba yau kenan marfu'un bi dhamma az-zahira ala akhirih to sai na biwa zaidun fa'ilun marfu'un yawwa bi dhamma az-zahira ala akhirih ana gane kyau ko yayi kenan zaidu yana tashi kenan zaidu shine fa'ili to wa qama zaidani qama zaidani zaidu guda biyu sun tashi man yu'rib duk wanda ya irabin wannan ba karami bane aha man yu'rib sai na ga masu daga hannu da yawa in zaba yanzu dai mutum guda muka gani man yu'rib to bismillah qama fi'lun madi مبني على الفتح لا محل له من الإعراب تو ها الزيداني فاعل مرفوع بالالف لماذا جزاكم الله خير لانه مثنى kenan الزيداني فعل من كده سنة فاعل مرفوع بالالف لانه مثنى mun gani cewa musanna marfu mikir suna yana kasancewa al'alama tarfa akin shi ne mi alifin kun ga yanzu darasin da muke a can baya shi shi za mu ƙara komowa a kai shi kenan dai abin da nake so ku gane azzaidani shi ne su ne mi su ne suka yi mi su ne suka yi aiki kenan fa'ili ne wa yaqumu zaidani wa qama zaiduna shi ma nan sai an muna irabi qama zaiduna ya za a fassara shi zaidawa sun tashi ana cewa zaidawa a ma'ana zaidu da yawa su ne zaiduna su zaidu sun tashi haka za a cewa ko na'am to ya za a yi rabin shi man yi arif to malam binyamin kama fi'lun madin jazakumullahu khairan zaiduna fa'ilun marfu'un bil waw tunda ai ba don ma bace ko kenan shi alamatu raf'i kin alamatu raf'i shine mi wawu ana gane da kyau ko na'am jazakumullahu khairan a takaice dai zaiduna shine mi shine mi sune fa'ili qamar rijalu wa yaqumu rijalu qamar rijalu maza sun tashi wa yaqumu rijalu maza suna tashi wa qamat hindun zaidu ta tashi wa taqumu hindun zaidu tana tashi eh, hundu tana tashi wa qamatil hindani hindu guda biyu sun tashi wa taqumul hindani wa qamatil hindati hindatu hindatu sun tashi wa taqumul hindatu wa qamatil hunudu jam'i ne na hind dai wa taqumul hunudu wa qama akhuka wa yaqumu akhuka wa kama gulami kuma yarona ya tashi wa ya kumu gulami yarona yana tashi ana gane da ke ku wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da haka dukkanin wannan kun ga fa'ili ya hito hili karara ana ganin shi ko ba haka ba ana gane da kyau ko na'am malam saidu ka ce muna binyamin ya hita da larabci ya za ka ce binyamin ya hita binyaminu zahaba zahaba ya yi ku a yauwa kharaje kamata a ce binyaminu kharaja ko kuma a ce kharaja binyaminu kharaja binyaminu kenan nu zai duka ko to imuna irabin shi e me fi madi me a fi madi binyaminu a fi madi ko kharaja kharaja fi'ilun madi to aha binyamin fa binyamin shine fa'ili ana gan da shago shine wanda ya aiki ai shi yahuta ko shi yahuta kenan shine sai a ce mishi fa'ili binyamin fa'il ana gane da ko to wannan shine kenan to yanzu wannan shine nau'i na farko na fa'ili wanda ana ganin shi karara idan an rubuta sai nabi mala yace wal mudmar da mudmar ma'ana shine wanda ke boye fa'ilin ba a ganin shi a cikin fi'ili yake shi yace isna ashara kala goma sha biyu ne ma'ana yana nufin zama'irkin da ake hadawa da fi'ili nahwu qaulika misalin fadinka darabutu na buga darabutu na buga yanzu in za a irabin sai a ce daraba fi'ilul madi to ina fa'ili a yawa ta'un ita ce mi ita ce fa'ili yanzu da in ce daraba in za ka ba da labari sai ka ce mi darabul ustazu ibinahu ustazu ya bigi ɗansa in kuma ni zan ce sai in ce mi darabtu na buga ba sai na ce ba ana darabtu ibini ba sai na ce ba abdulmaliku ana darabtu ibini kenan sai in ce darabtu na buga ana gani da kyau ko na buga kenan fa'ilin wanda ya aikin yana a cikin mi yana a cikin fi'ilin kina alama shi shine wannan ta'unkin da ta zo ita ce domirkin sai wa darabna in kace darabna mun buga ana gane da ke ko kenan baka da bukatar sai ka ce na hannu darabna mu mun buga na gaba shine darabat ta buga wa darabat ko wa darabti kin buga wa darabtuma kun buga ko biyu wa darabtum kun buga ku wa darabtunna kun buga ku mata wa daraba kuma ya buga wa darabat ta buga wa daraba sun buga wa darabu nan sun buga su bi daraba yansa alifun wa darabna kuma sun buga su mata ana gane da kyau ko a ban namanta da tun da wuri nasa an kawo tabulo don yana wannan yana bukatar mu kawo tabulo mu kawo abdama'ir kinnan abdama'ir su ne ake cima lai person kinnan na faransai misali je ci il el no ba mu kai ban kai ba haka ne ko il el no vo ilis el ko yauwa to su ne da larabci ya kamata mu gansu kenan sati mai zuwa ka amanta da juma'a kawo tablo za mu kawo su kamar yadda ake kunshige zon na na faransai shi ma mu fara tasbikin kunshige zon na ne na larabci kenan anan kaman fi'ili ne na daraba aka yi kunshige da le person kinnan ana gane da ke ko a verb na passé abin da ya wuce kenan a nan za mu dakata ke sai kasance sati mai zuwa ba za mu yi sabon darasi ba a jirumiya sai dai mu tabbaka za mu samu fi'illai masu yawa a rarraba ma mutane a nuna maka ga yanda ake kunshige ga yanda ake hadawa ka ce na yi kaza ko mun yi kaza ko sun yi kaza ko suwa na sun yi kaza ana gane da ke ko yanda mutum da kanshi kina a insha Allah sati mai zuwa za mu yi aplike sosai sai zaman to kamar yau mun yi theory sati mai zuwa sai mu yi sai mu yi practice mu yi aplike da kyau da yardan Allah wannan shine kenan kenan a haka za mu dakata a takaice dai darasinmu na yau shine fa'ili shine wanda ya aiki ana gane da kyau ko kuma ko da yaushe yana ɗokan mi damma ko abin da yake maimakon damma wannan shine kenan sai mu ɗauko durusu lugatul arabiyya ko a ba mai tatbiki a cikin alkur'ani ba na'am abu ne kur'ani inda muka karanta ɗazu
وإذ قال ربك للملائكة ba nan bane a shi
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون anan amana me amana ya yi imani ko fi'ili ne mazi to anan ina mudari'i man man amana ana gane da kyau ko wanda kenan man nan kenan fi'ili ne mudari fi'ili mazi fa'ilinsa mudmar ne ko kenan fa'ilinsa shine man wanda kenan fa'ilinsa ba zahir bane da zahir ne misali za a ce amanal muslimuna ko amanal muslimu musulmi yayi yayi imani kina anan an samu fa'ili zahiri ko amma anan me yake da suna fa'ilin a boye yake ba a san wane ne ba an ce dai man kinan duk wanda man amana duk wanda ya imani to sai amila yayi aiki ko shine amila to waye aikin an san shi anan ba a san shi ba kenan shi ma nan alfa'ilu damirun mustatirun kenan damiri ne wanda yake a boye ana gane da kyau ko
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون
أخذنا فعلي نيكو وانا إيرين فعلي أه؟ ماضي أخذنا مرقة أنا قاند كيوكو مرقة كومن دوكا تو فعلي ني إنا فائلي نا كنا أخذنا نحن أنا كنا فائل شيني ضمير متصل كو شيني نا إتتي fa'ili a nan idan kana suka ka fa'ili zahiri sai ka ce mi aka zalmu'allimu alkitaba malami ya ɗauki littafi kenan kunga a nan fa'ili a bayyane yake ko a ɓoye a bayyane yake na to rafa'ana aha rafa'ana rafa'a menene rafa'a fi'ili ne wani irin fi'ili ne madi shine ya daga ya daga rafa'a ya daga na'am wa zai muna jumla ta ya daga ta rafa'a ya sa muna rafa'a ciki rafa'atu ra'si ko rafa'ata ra'saka tunda kai ne ka wadi ko eh aka muna zamiri zahiri irfa irfa sautak a wanga filin amur ne umarni ne kai wanda ya riga ya wuce ya za ku bar shi tunda ya hawara shi zai yi da shi a cire ta tu kuma ya kamata ka ce rafa'a sautuhu a'a haka ne sautuhu yadda ya haka ne rafa'a sautahu ya daga muryarsa ana gane da kyau ko anan har yanzu dai abin ga fa'ilin bai hito hili ba yawwa rafa'a aliyun sautahu ali ya daga sautinsa kenan waye ya daga sautinsa ali kenan shine mi fa'ili to anan kuma rafa'ana kenan damirun ba zahir bane kenan me damirin na ita ce damiri ko ita ce kenan damirun mustasirun ana gane da kyau ko ko kuma a ce damirun mustasil kenan ita ce na darabna to sai wazkuru kutuna shi kuma nan wani irin fi'ili ne amri ne uzkuru kutuna wane ne fa'il anan a yawwa shi ma nan damirul mustatir ne yawwa damiruhu wawul jama'a ne inda akwai ru na'am na'am yawwa wawul jama'a ita ce me yake da suna alama ta fa'ili tawallaitum sai aya ta gaba summa tawallaitum min ba'di zalik فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين توليتم أها تولى يا بعد بايا وانا إذن في لينك a'a ya ba da baya a tawalla yana ba da baya tun da walla shine mazi walla ya ba da baya kenan tawalla yana ba da baya ana gane da ke ku jam amma nan fi'ili ne mudari amma in za a tafsiri za a gaye shi da ma don fi'ili mudari wata yana zuwa da ma'ana ta mazi ana gane da ke ku na'am to kenan tawallaitum antum kenan antum shine fa'ili ko tum kenan
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين علمتم علم يا سني وانا ايرن فعلي ني ها فعلي ماضي alima fi'li madi to alimtum kenan fa'il zahir ne ko mustatir zahir ne ko damir ne damir ne ana gane da ke ko tum ko a ce ta'un na'am i'tadau i'tada yayi ta'addanci yayi ta'addanci i'tada to nan aka ce i'tadau kenan fa'ilin wawul jama'a ce ana gane da ke ku to wa idh qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وإذ قال قال موسى wannan shine shine misali mafi mafi kyawu a duk misalan da muka kawo mafi bayyana da kyau qala musa musa ya ce ana gane da kyau ko to waje muna irabin shi na'am bismillah qala fi'li madi abinda ya wuce ne verb ne passé na'am Musa fa'il kenan Musa shine yace shine ya aikin ko na'am to marfu'u ne wata alama ce ta mutartarfa akin sa aha a a a marfu'un bimaza na'am بالضمه اها يوا جزاكم الله خير مرفوع بالضمه سير ضمه با مك... با ظاهره با اغنين تكو سي اتي مرفوع بالضمه المقدره على اخره يوا كما اتي على الالف على الالف المكسوره جزاكم الله خيرا يندا دي كاي ياي الا اياك sau sauran da ya take shi dama nan gaba ne za mu gan shi na'am kenan kala musa musa ya ce na'am to inna allaha ya'murukum inna allaha ya'murukum wa zai muna irabin shi nan kama inna allaha ya'murukum allah yana umurtar a'a ishiru wanda yake so ya daga hannu a'a mu samu wani aha kaman ka ce ne Allahu ya'murukum aha Allahu ya'muru Allah yana umurni ya'muru aha mu samu wani na'am bismillah Allahu ya'muru to fi'ilin da baka samu shi ba ya amuru mudari'i ne yana umurni kenan mudari'i ne ya amuru da mun ce Allahu amara nan ne sai a ce Allah ya yi umurni amma ya amuru mudari'i ne kenan Allah yana umurni kenan Allah shine fa'il Allah shine yi umurni yawa ya amuru kuma shine shine fa'il kin fi'lul fi'lul amr نعم تو قالوا sunce kun ga nan ba a san suwa suka ce ba ko yawwa kenan fa'ili a boye yake na'am atattakhiduna tattakhizu tattakhizu ittakhadha yattakhidhu wani irin fi'ili ne mudari kenan tattakhiduna to fa'ili fa na ce ko na ita ce fa'ili a nan kenan ba fa'ilin shi ba zahir ba ne na'am huzuwan wa ƙala ƙala a uzu ko mu ce ƙala ƙala ya ce kenan mazi ne ko tawa fa'ilin shi fa a a ƙala man ƙala wa ya ce yawa damirin mustatir ne ya udu ila Allah ko na'am kenan ai qala Allah Allah ya ce na'am eh mm eh eh tattakhiduna ai na'am haka kenan ta'un ce abin ga damirin mustatir ne na ba ita bace abin ga ba ita bace fa'ili a wajen tattakhiduna ana gane kenan kenan takdir Musa shine suke cewa yattakhiduna kamar annabi Musa ne suke cewa ya rike su da izgili kenan tattakhizu at-ta'u ita ce fa'ili ala na ta an akuna akunu ina kasancewa wani irin fi'ili ne ha mudari ko na'am kenan shi ma nan fa'ilin shi mustatir ne ko ba a ganin shi to qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalika fafa'alu ma tu'marun to qalu me qalu me qalu sun ce aha wani irin fi'ili ne kenan madi kenan ya riga ya wuce ta to fa'ili ha wawul jama'a sun ce ana gan da ke ko kenan ana ita ce fa'ili to yubayyin lana yubayyin lana yubayyinu wani irin fi'ili ne mudare yana bayyanawa nan shi ma fi'ilinsa rabbuka ne yubayyin lana ay rabbuka yubayyin lana rabbuka kinan ubangiji shi anan ar-rabbu shine mi shine fa'ili aha faf'alu if'alu ku aikata ma tu'marun na'am قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين to tasurru nan shine fi'ili tasurru wani irin fi'ili ne ma'ana tana birgewa misali kaga abokinka sai ka ce sarrani liqa'uka haduwa da kai ya sani farin ciki ana gane ki ko kuma sarrani ma kulta abinda ka faɗi ya sani ya sani farin ciki ya birge ni ana masrurun ni ina cikin farin ciki me kishiyar masrur mahzun kinan masrur mai farin ciki mahzun mai bakin ciki ko wannan ko mai tashin hankali na'am shine mahzun kenan kenan tasurrun nazirin a tasurru anan menene fi'li mudari na'am ta me yake da suna fa'ilin shi fa yawwa damirul mustatir ko yawwa tasurrun nazirin الضمير يعود إلى البقرة معناها ثانية تنا برجي كلنت ينا برجي ما سو كلنت معناها كلن ثانية كوكما ثانية تنا برجي وند سكي كلنت كنا كنا البقرة تسر الناظرين أنا قال لك يوكو كمر أنت هكذا جيد nan muka zo ƙarshen irabin wannan safhar kuma yau ba za mu yi sabon darasi ba na durusul lugatul arabiyya shi yasa ma muka ce muka muka dan tsawaita a wajen wannan karatu amma ina son mu dan yi afilikin wasu karatu wani darasi da muka yi a can darasin karshe da muka yi a cikin durusul lugatul arabiyya mun ga yanda za ka yi ka jingina ma mutum wani abu ana gane da ke ko yanzu misali moto wancan kana so ka ce moto ne na wane ana gani da kyau ko barin ba da misali a na'am cikin wanda ba su yi magana ba yau ina mu dace tashi tsaye a wannan sunan shi ne eh da larabci bil arabiya kitabun ta yanzu in kana so ka ce littafin ali ya za ka ce ina ya tai kuma in kana so ka ce littafin ali yauwa ha za kitabu ali wannan littafin ali ne ya za kuma Allah khairan wannan littafin ali ne baka kare ba to yanzu a ce a sa'idu sunan ɗanshi zaidu to sai ka ce muna so ka ce muna zaidun ibnu sa'id eh kai jina mana gai da hausa muna so ka ce muna zaidu dan sa'idu ne ko kuma sunan dan sa'idu zaidu zaidun ibnu sa'id haka ne ya yi zaidun ibnu sa'id zaid dan sa'id ne to kaman ka ce sunan dan sa'id zaid baka kawo ismuhu ba aha aha ya ga yi abubuwan da suke guda biyu daidai na ƙarshen da ya kasa wazi wazi ga ya mishi mun gan shi a misali na'am bismillah a yawwa ismubni yawwa ismu ibn sa'id zaid sunan dan sa'idu zaid masha Allah jazakumullahu khairan to bari mu kara wani tasbiki yayi kokari sosai na'am a darasi da muka yi na karshe shi ma mun yi darasi akan tambaya kana so ka tambayi wani abu ina yake to shi ma haka muke so mu tambaya nan ma ya kamata mu samu wani malam bismillah na'am na kusa da shi ya tashi a wancan kai ɗazu ka yi magana na kusa da shi na'am bismillah tau ka tambayi shi ina malam yake kai kuma sai ka bashi amsa inda malam yake misali sai ka ce masa ina malam kai kuma sai ka ce mishi malam yana kan kujera ba ku daga muryanku waye ke tambaya ina ji wayo ne ka mishi ko dai ya san tambaya ta yi sauki sai ba matsala alfadlu lil asbaq wanda ya riga shi kenan to yace maka ainal ustazu ina malam kai me zaka ce mishi a yawwa huwa alal kursi in ka so ka bada amsa cika sai ka ce al ustazu alal kursi malam yana akan kujera jazakumullahu khairan to yanzu kai kai karama yanzu kai zaka tambaye shi yanzu ka tambaye shi a yawwa masha Allah a wannan gwani ma ne a yace masa aina ibnul ustaz ina dan malam jazakumullahu khair ibnul ustazi alal kursi dan ustazi yana kan kujera to ita kujera gari ya kamata a canza ta amma dai kun yi kokari jazakumullahu khairan to misali na ƙarshe misali na ƙarshe to aha to bismillah dashi na'am kuma a ba da ƙari da yaji ba kun yarda za ku yi? a? to masha Allah da kairwa za ku yi to masha Allah to ga 'yan samari masu jini a jika to a kuz haza ka tambayi shi littafin waye wannan kai kuma gaskiya za ka waɗi fa littafin nawa ne ba na wani ba ne na amso to masha Allah ya ce kitabu man haza masha a wannan laraba ma ne ko? haza kitabun ustaz masha Allah ya ce littafin waye wannan shi kuma ce wannan littafin ustaz ne to yanzu ka tambayi shi aje littafin nan sama aje littafin nan ka tambayi shi ina ko kai ka tambayi shi ina littafin ustaz yake huwa alal maka'ad anya wannan maka'ad ne maktab ko yawwa masha Allah aina kitabul ustaz ina littafin malan huwa alal yawa kuka ce kitabul ustazi alal maktabi yawa littafin malan yana akan biro masha Allah barakallahu fikum to kenan jazakumullahu khairan ijlisu masha Allah yara manyan gobe wannan yana da kyau sosai nan zamu dakata kenan sati na gaba insha Allah tsari zai ta yanda aka saba dan jiya ba a yi karatun jiya bane shi ta ai da yau me za a yi tarjaman Qur'ani ko na'am kenan a ci gaba da hakuri wanda ba su gane wannan a ci gaba da hakuri daga ba a ganewa za a kai ana me ana ganewa idan mutun ya sare yana zuwa kwana biyu sai ya bari idan ya ce baya abun ga insha Allah subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah